والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عنوان خطبتنا وقفات مع ارتفاع الدولار وغلاء الأسعار الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أحمده سبحانه وأثنى عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلم إن قضية صعود الدولار وغلاء الأسعار هي قضية اشتعلت بها مجالس الناس في هذه الأيام فلا تكاد تدخل على مجلس من مجالس الناس اليوم إلا رأيت حديثهم عن هذه القضية هذه القضية سيطرت على عقولهم واستحوذت على اهتمامهم وملأت نفوسهم هما وغما لذلك رأيت لذاما علي اليوم أن أقف مع هذه القضية وقفات مهمة ينبغي لكل مسلم أن يتنبه إليه الوقفة الأولى ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة لا بد على كل واحد منا أن يكون على يقين أن قضية صعود الدولار وارتفاع الأسعار ما هي إلا صورة من صور البلاء والمصيبة صور البلاء والمصيبة على الناس في أموالهم ومعيشتهم وهذا ما أخبرنا به ربنا جل جلاله في كتابه العزيز حيث قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يعني ما يصيبكم أيها الناس من مصيبة في الدنيا في أنفسكم وأهليكم وأموالكم فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اكتسبتموه من ذنوب وما اقترفتموه من خطايا ثم يختم الآية فيقول ويعفو عن كثير ما معنى ويعفو عن كثير يعني ربنا جل جلاله عفى عن كثير من ذنوبنا وإجرامنا فلم يعاقبنا عليها وإنما هذه المصائب والابتلاءات بسبب القليل منها فإذا كانت هذه المصائب بسبب القليل من ذنوبنا فكيف سيكون حالنا لو عاقبنا الله على جميع ذنوبنا ومعاصينا فالذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والابتلاءات التي نزلت بنا اليوم انظروا إلى مجتمعنا اليوم أليس فينا من لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس أليس فينا من لا يصلي الصلوات الخمس البتة أليس فينا من لا يعرف طريق المسجد إلا في الجمعة والمناسبات وشهود الجنائز أليس فينا آق لوالديه وقاطع لرحمه أليس فينا من يتآمل بالربا ويأكل حقوق الناس بالباطل ويؤذي جاره أليس هناك من يسحر حتى الفجر على معصية الله أليس فينا مانع زكاة ومضيع للأمانات أليس في المجتمع من يشرب الخمور ويتناول المخدرات أليس قد انتشرت في مجتمعنا الموسيقى والمآذف والأغاني المحرمة أليس في المجتمع رجل تخرج نساؤه متبرجات كاسيات آريات مميلات مائلات ولا يحرك ساكنا بل ربما يفتخر بذلك فالذنوب والمعاصي يا عباد الله هي سبب صعود الدولار وارتفاع الأسعار اليوم في ستينيات القرن الماضي حدث في الهند غلاء شديد في الأسعار وكان في الهند الشيخ العلامة الداعية محمد يوسف الكندهلوي من علماء الدعوة والتبليغ في الهند وصاحب كتاب حياة الصحابة المشهور وكان هذا الشيخ رحمه الله مشهورا بزهده وورعه وصلاحه فذهب الناس إليه واشتكوا ارتفاع الأسعار وغلاء الفاحش فقال لهم الناس والأشياء فقال لهم الناس والأشياء عند الله مثل كفتي الميزان فإذا ارتفعت قيمة الإنسان عند الله بالإيمان والأعمال الصالحة قلت قيمة الأشياء وإذا قلت قيمة الإنسان عند الله بسبب الذنوب والمعاصي ارتفعت قيمة الأشياء وزادت الأسعار وأما الغلاء فعليكم بجهد الإيمان الأعمال الصالحة حتى ترتفع قيمتكم عند الله وتقل الأسعار والله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب تسيب يسيبه فذنوبنا هي التي جبلت لنا هذه المصائب ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة فارتفاع الأسعار ورخصها بيد الله تعالى فمن فمن صفاته جل وعلا أنه يبسط ويقبض يرفع ويخفض ومن ذلك أنه يبسط الأرزاق ويكثرها فترخص أسعارها ويقبض الأرزاق ويقللها فترتفع أسعارها فإذا كانت الأسعار بيد الله سبحانه هو المتصرف فيها كما يشاء فعلى العباد أن يعلقوا قلوبهم بالله ويتوبوا إلى الله تعالى فهو القائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذا واحد من السلف الصالح رحمهم الله قيل له غلت الأسعار قال اخفضوها بالاستغفار فعلينا أن نكثر من الاستغفار حتى يرفع الله حتى يرفع الله عنا هذا البلاء والغلاء الذي حل بنا قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فكونوا على يقين أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة صادقة إلى الله يا عباد الله الوقفة الثانية وفي السماء رزقكم وما توعدون على المسلم أن يكون على ثقة بأن الله تعالى تكفل برزقه وأن رزقه لن يفوته وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن يجعل قول الله تعالى نسب عيني وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أعربي كان يطوف حول الكعبة فعندما سمع هذه الآية صاح وقال يا سبحان الله من الذي أكذب الجليل من الذي أكذب الجليل حتى حلف ألم يصدقوه في قوله حتى ألجعوه إلى اليمين فقالها ثلاثا وخرجت بها نفسه وهذا إبراهيم ابن أدهم رحمه الله قيل له غلت الأسعار فقال لهم والله ما يهمني لو كانت حبة القمح بدينار علي أن أعبد كما أمر وعليه أن يرزقني كما وعدني قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين فإذا كان المسلم عنده هذه الضمانات من ربي فمما يخاف وهو يعلم أن الله رازق الطير في أوكارها والسباء في فلواتها والأسماك في البهار والديدان في الصخور لذلك يقول إمامنا الشافعي رحمه الله عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازقه فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة لما أكل الأسفور شيئا مع النصر وهذا سيدنا سلمة بن دينار رحمه الله اجتمع الناس إليه يسألونه فقالوا له يا أبا حازم أما ترى قد غلى السعر قد غلى السعر فقال وما يغمكم من ذلك إن الذي يرزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الغلاء ليكن عندنا إيمان كإيمان تلك المرأة التي خرج زوجها للجهاد في سبيل الله فجاءها المثبطون يثيرون مخاوفها على رزقها ورزق عيالها إذا ذهب زوجها إلى الجهاد فربما يموت وعندك أطفال صغار فمن يعيلهم ومن يطعمهم إذا مات فتجيبهم بكل ثقة وطمانين ويقين زوجي عرفته أكالا ولم أعرفه رزاقا فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق إنها الثقة بالله يا عباد الله إنها الثقة بالرازق وذو القوة المتين إنها قوة الإيمان وقوة التوكل على الله فأين نحن من هذا الإيمان وهذه الثقة فالرازق حي لا يموت أنت فقد أخرج, إل أخرج إلى عملك واسعى في هذا الأرض واترك الباقي على الله تعالى فهو الذي تكفل برزقك وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أسأل الله تعالى أن يوسق الأرزاق على الإنسانية كلها في مشارق الغرق أرض ومغاربها وخصوصا في نيجيريتنا يرحم ضعف الفقراء والمساكين ويبارك لهم في أرزاقهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أموة mu a yau tana magana ne akan da halin da muke ciki na lalacewar naira da hauhawan dala da kuma hauhawan kayan masarufi da tsadar rayuwa ba za mu gushe ba dole mu ci gaba da magana akan wannan yanayi da kuma an karar da kanmu da sauran al'umma hanyoyi da za a bi domin a samu sukuni na fita daga cikin irin wannan yanayi hanyoyi waɗanda suke maddiyan da ma'anawiyan wato waɗanda aka kalle su a zahirance cikin rayuwa da kuma wanda suke da alaƙa da addini kai tsaye waɗannan su ne da su ba da dama a yi balansin na abubuwa kuma a rika ɗaukan matakai a kan kowane abu a yadda ya dace matuƙar kowane lamari ya zo za a ɗaura shi a kan mizani na adalci a yi masa dubi ta fuska guda biyu mafuskantansa na duniya da kuma mafuskantansa addinance matuƙar wannan abin ba ya zamo ibada ne mahad ba mun tattauna wakfa guda uku a ciki na farko ita ce babu wani musiba da ke sauka wa mutum musulmi sai sakamakon wata zunubi da ya aikata kuma ba za a daga masa musiban ba sai ya tuba wannan yana da kyau kowane musulmi ya rika jin wannan abun a ransa duk abin da ya faru da kai abin da za ka fara tunowa maza-maza wani laifi na yi mai na yi akwai wani abin da na ɗanya a tsakani ba na daidai ba saboda wata musiba da ta same ka saboda haka ko tuntuɓe kai tuna kafin kai tuntuɓe nan mai kai akwai wani abin da kai akwai gulman wani da kai akwai wani abin haramun da ka kalla akwai wani abu maza kana tuno wani abu to shi kenan suka yi istighfari to kana tuba allah maɗaukakin sarki kuma sai ya yi maka wannan damuwa in ya ga dama a take kuma sai ya zo da wani abu mai kyau wanda zai mantar da kai kafin ka isa gida ma cewa ka yi tuntuɓe to ana buƙatan ya zama hankalinka na zuwa duk lokacin da ka shiga wata damuwa maza maza ka duba cikin abubuwan da kake aikatawa mai kai kai ɗan kasuwa ne a kasuwancinka mai kai kai a ma'aikaci ne mai kai kai mai sana'a ne mai kai saboda Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir yace duk abin da ya same ku na musiba wallahi abin da hannunku ya jawo muku ne da yawa ma muna yafewa to ne na gwada cewa Allah ya ce yana jarraba mu ne da ɗan kaɗan na jarrabawa daga abin da muke yi amma da yawa ma na yafewa to da dai kama mu da dukkan abin da muke yi to ba da a ma ji ɗuriyar mu ba ga baki ɗaya to saboda haka wannan ya gwada cewa zunubi sababi ne na musiba sababi ne na jarabawa to amma mu kanmu mun sani ai balil insanu ala nafsihi basira mu kanmu mun sani inda society mu ne inda environment ɗinmu ne mu kanmu kowanmu aka ce hukunci mai ya dace da mu to shi ma magana da zai fito a kansa a bakin shi ba mai daɗi ba saboda kowane sekta aka je aka ɗauka sai an samu na ƙwaran su ne kaɗan na banzan su ne masu yawa kowane layi duk inda aka ɗauka haka lamarin yake in kasuwa aka je za a samu akwai na kirki amma kuwa su ne kaɗan in masu sana'a aka je akwai na kirki amma su ne kaɗan in ma'aikata aka je akwai na kirki amma su ne kaɗan idan zamantakewa ne aka ɗauki ɗabaka ɗabaka in an ɗauki ɗabakan dattijai aka ɗauki ɗabakan mata aka ɗauki ɗabakan samari aka je ɗabakan yara duka in an ce kai asesin sai ka ce wanda suka fi gurɓacewa su suka fi masu kyau yawa to in ko wannan shine analysis da statistics da da a ce an bayar a kanmu to ai kuwa ba yadda da a ce in dai ita ce ka'idan da Allah ya sa babu wata musiba da da ta same mu face sai saboda abin da hannayenmu suke aikatawa to kaga akwai gyara dole sai mun tashi mun gyara sai an yi haƙuri an danna rai an danna zuciya ko yaya ake yi haka za a yi haƙuri a gyara ɗin nan kafin a samu mafita wani babban malami a ƙasan indiya ana kiran shi muhammad yusuf alkandahalawi mai littafin hayatu sahaba lokacin da aka shiga tsanani a indiya kayan abinci ya hauhawa kuɗi ya lalace aka rasa ƙan da za a yi sai aka ce a samu malam saboda an san shi mutum ne shi dama mai takatsantsan mai gudun duniya kaza kaza mutane suka zo suka koka masa cewa to gafa abin da yake faruwa sai ya ce musu da mutane da abubuwan bukatun mutane na yau da gobe a wajen allah kamar sikeli ne kamar ma'auni ne ya ce idan kimanka ya ɗaukaka a wajen Allah to ma'auninka sai ya yi nauyi buƙatunka na yau da gobe sai ma'aunin shi ya yi sako-sako saboda haka samunsa a wurinka ba zai zama matsala ba idan kimanka ya sauka a wurin Allah ma'aunin da aka ɗaura ka a kai ya yi ƙasa to abin da kake buƙata na rayuwa shi kuma sai ya yi sama sai ya zama samunsa a wurinka kuma yana baka wahala ya ce domin ai Allah cewa ya da a ce mutanen alƙaryu walau an na ahalar ƙura amani wata kau da fatahna alaihim barakatun minas sama da mutanen birane da su yi imani su kiyaye dokokin Allah Allah ce mu duk albarkan sama sai mu buɗe musu da na ƙasa sai ce sai dai suna ƙaryatawa sai mu rinka kama su gwargwadon abin da suke aikata kaga har ila yau ita kanta wannan ayan tana ƙara ƙarfafan wancan cewa ba wata musiba da za ta same ku sai abin da hannayenku suke aikatawa to wani yana yin nuni da cewa lallai ya lalla dole ne mu ɗauki dukkan matakan da za mu iya ɗauka a matsayinmu na iyaye a matsayinmu na yayyu a matsayinmu na mazajen matattakinmu wajen ganin cewa mun daƙile mugunyan ayyuka da ke fitowa daga dukkan ɓangarori na abin da muke da dama a kansa sannan su kuma shugabanni su ɗauka a kanmu gaba ɗaya su ga cewa duk wani abin da muke ƙoƙarin aikatawa wanda yake ba na daidai ba a zahirance sun hana faruwan shi saboda in har haka ne to zunubanmu su ne suke jawo mana dukkan waɗannan musibu da muke samun kanmu a cikinsa saboda shi Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa cewa shine mai yalwata arziki shine mai kamewa shine mai ɗagawa shine mai saukewa to in ko haka ne lallai Allah maɗaukakin sarki yakan yalwata arziki yakan kuma kame arziki yakan kuma ɗaga yakan kuma sauke gwargwadon yadda hikimarsa ta hukunta to lallai akwai buƙatan mu ƙara duba wannan ɓangare mun san cewa mu 'yan adam ne ba yadda za a yi a raba mu da laifi gaba ɗaya ba zai yiwu ba a raba mu da laifi ba zai yiwu ba to amma lallai ne a yi duk ƙoƙarin da da a yi a ga an daƙila faruwar laifuffuka a zahirance a fili a cikin mutane na ɓoye kuma mutane a haɗa su da ubangiji ta cikin zukatansu su ji tsoron allah a duk inda suke kuma idan an samu zalla shaidan ya sharbe kafansu sun yi to maza su tuba zuwa ga Allah ɗaya daga cikin magabata aka ce masa kayan abinci ya tashi sai ya ce ku sauke ta da istighfari to wani yana gwada cewa idan mutane sun shiga cikin waɗannan irin garari to su dage kuma su koma wajen Allah su rinka yin istighfari da neman gafara na gaske domin Allah ne ce faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku rika neman gafaran ubangijinku shi mai yawan gafara ne yursilis sama alaikum midrara zai saukar muku da ruwa mai yawan zuba mun gani a banan nan mun ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ruwa ruwa ya ɗauki muka je muka yi sallan roƙon ruwa ruwa ya dawo ruwa ya sauka da kyau sannan kuma abin da muka shuka ya yi kyau ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا wannan ya gwada cewa Allah na jin mu ya gwada cewa in muka dawo wajen Allah da gaske muka kankan da kai muka ce mun yi laifi Allah ka yafe mana yakan yafe mana in muka dawo wurin sa muka ce ya Allah ruwa ya tsaya ka bamu zai bamu in muka ce Allah ka mana albarka abinda muka noma zai mana duk wanda yake zaga gonaki ya san cewa sai dai wanda ya haɗu da jarabawa amma abin da aka yi na bana ya yi kyawu to ya gwada allah na jin kiranmu to me yasa ba za mu kira shi ba me yasa za mu zauna sai wanda yake cikin damuwa ne dai kira allah saura kowa babu ruwansa wakfa ta biyu allah ya ce wa fis sama iris hukum wa ma tu'adu allah ya ce a sama arzikinku yake da abin da aka yi muku alkawari wannan yana yin nuni da cewa akwai bukatar mu samu yaƙini da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya ɗauki nauyin azurta mu bai bar arzikinmu a hannun wani a ƙasa ba ya ce arzikinmu daga sama yake ba daga ƙasa yake ba sau da haka kenan yana nufin daga wajen Allah arzikinmu yake sau da haka shi ya ɗauka ma ransa shi ya ɗauka ma kansa zai azurta mu to in ko Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka wa kansa wannan aiki to mu yadda cewa Allah maɗaukakin sarki shine mai azurtawa domin ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adu Allah ya ce fawa rabbis sama'i wal ard innahu lahaq Allah ya ce arzikinku yana wurin wanda ke sama da abin da ya muku alkawari zai ba ku kowa sai ya bashi sai Allah ya ce na rantse na rantse da ubangijin sammai da ƙasa maganan da nake faɗa gaskiya ne shi wani wani balaraban ƙauye yana ɗawafi da ya ji an karanto ayar sai zuciyarsa ta buga ya yi ƙara ya ce ya subhanallah ya ce waye ya fusa ta Allah har sai da Allah ya rantse ya ce maganansa gaskiya ne ya ce me ya kai a ce sai Allah ya muku rantsuwa akan abin da yake faɗa ibrahim ibn adham yake cewa an ce masa kayan abinci ya yi tsanani sai ce ni wallahi bai dame ni ba ko da da a ce ƙwayan masara ɗaya sai an ba da dinare guda ni babu abin da ya dame ni abin da ke kaina in bauta mishi kamar yadda ya mun umarni na tabbatar da azita ni kamar yadda ya mun alkawari domin Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu su mutane da aljanu sam ban halicce su don komai ba sai don bauta sai Allah ce ma uridu minhum min rizqin bana neman su ba da ko kobo gare ni wa ma uridu an yut'imun bana nufin su ciyar da ni inna Allah huwar razzaqu Allah ne mai azurta su zu quwwatul matin so da haka su dai su kama bautan nan gadan gadan su je wa su kama Allah su kama bauta masa shi kuma zai azurta su ta inda ba su tsammani saboda haka lalle ya ku yan uwa mu tsaya mu ƙara dagewa abinda ake bukata a wajenmu shine yadda da amincewa da Allah maɗaukakin sarki a matsayin shi ne mai azurtawa mu sani cewa shi mai azurtawan nan baya mutuwa baya bacci gyangyaɗi baya kama shi da ya rage maka kai ka tashi ka fita ka yi sa'ayi kai kai kawo wajen nema ka dogara zuwa gare shi wa ma min dabbatin fil ardi illa allahi rizquha ba wani mai takawa a bayan ƙasa face arzikinsa yana wurin Allah wa ya alamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ya san matabbatan kowa ya san kai kawon kowa kullum fi kitabin mubin abin da ya rubuta maka na nan cikin littafi rubutacce abin da ake bukata ka kai lalaci ka tashi ka nema ka tashi ka yi buge-buge duk yadda za ka samu kuɗi inda ta hanyar halalinka ne ka je ka kurmutsa kanka ka shiga ka yi addu'a ka dogara ga Allah duk wani wanda yake ganin cewa arzikinka yana hannunsa ne yana bata ma kansa lokaci ne duk wani wanda yake ganin zai kuntata maka dai takura maka yana bata ma kansa lokaci shi ma bai san lokacin da Allah ya ba shi arzikin ba saboda haka in ya ɗauka ma kansa cewa shi a wurinsa shi ne mai azurta wanda ya ga dama ya talauta wanda ya ga dama to ya zauna ya jira akwai wanda yake sama da shi shi mai azurtawa na gaskiya shine Allah akwai wanda ke kuntata arzikin mutane na gaskiya shine Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya matsa maka ya takura maka akan haka haɗa shi da mai bayarwa na gaba ɗaya ko ka haɗa shi da mai karɓewa na gaba ɗaya saboda haka mu a wannan ƙasa halin da muke ciki mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu tashi mu nemi abinda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta za mu iya samu cikin wannan ƙasa su kuma shugabanninmu musamman a wannan karo muna musu jinjina ta musamman akan waɗansu tsare-tsare da gwamnatin tarayya ta fitar na haraji bayan wanda muke kan fama da shi haraji mai wahala haraji wanda kuma mu ba za mu rinka benefitin ɗin shi ba satin da ya gabata kowa ya ji gwamnonin arewa katibatan gaba ɗayansu sarakunan arewa gaba ɗayansu sun taru sun yi rejectin ɗin wannan bil ɗin wannan sun cancanta mu jinjina musu mu musu yabo da godiya kai Allah ya saka musu da alheri shugabanninsu tun daga gwamnan gombe gwamnan bauchi gwamnan borno duka muna musu godiya Allah ya saka musu da alheri kuma mu ƙara taya su da addu'a kuma mu gwada musu goyon bayan mu tabbas suna wakiltan mu suna kuma ƙoƙarin nema mana haƙƙi 'yan majalisu sanatoci kuma lokacinku yayi an ce shugaban ƙasa ya ce bai yadda da bayanin da suka yi ba wanda bayanin nan har da mataimakinsa a ciki ya kai majalisa to kuma daurinku ya zo in an kai gabanku kuma ku yi fatali da wannan tsarin domin wannan tsarin in kuka bar shi dai nakasa mutanen musamman arewacin najeriya zai nakasa dai ƙara kai talaka ya daɓu da ƙasa ma au miskinan zama tara batin to shi sai an tona ƙasan ma ya shiga ciki saboda haka lallai ya lalla 'yan majalisu da sanatoci ku sani lokacinku ya yi gwamnonin nan sun muku abin da ya kamata su muku don sun buɗe hanya sun kalli shugaban ƙasa sun ce ba su yadda ba don dai cutar da al'ummarsu to ba wanda ya rage saura ku tun da abin nan yanzu abin nan ɗinku aka kai majalisar ku aka kai aka ce gashi saboda haka duk wanda yake wakili na kwarai ya tashi ya ce shi ma bai yadda ba tun da haka tsarin mulkin ya ce in an je wurinku ba ku yadda ba abin ba zai wuce ba kuma ba za a yi shi ba amma in kuka bari aka yi aka tsoma al'umma bayan wahalan da suke ciki bayan tsadan da suke ciki aka sake shiga wani sama da wannan allah zai tambaye ku kuma allah maɗaukakin sarki zai muku sakayya tsakaninku da mutane muna fata za ku ɗauki dukkan matakan da za ku ɗauka ku ga cewa irin waɗannan abubuwa da ake kawo su ba a yadda sun ci gaba ba hatta subsidy da aka yi ta cirewa duk da mun san da yawa ba wai an kai gaban ku bane yana da kyau a samu wasu daga cikin ku su kawo motion a majalisa cewa wannan policing da aka kawo ya takura wa mutane a tattauna shi a kawo a tattauna a tura ma shugaban ƙasa a ce ana buƙatan bayanin shi a kai domin ya kamata duk polisin da da a kawo ya zama zai sassauta ma mutane saboda fikhu takfif shari'ar musulunci ya ba shi mahimmanci kwarai da gaske ayoyi nusus da dama na qur'ani da hadisi wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj wallahu yuridu an yukhaffifa ankum duk ayoyin suna nan da yawa wanda Allah yake gwada cewa shi manufan Allah game da bayansa ya sassauta musu Allah na so su shiga sauki inna ma'al usri yusra kullum Allah yana neman sauƙi ne wa bayan shi ba bai kamata kuma su bayan su rinka neman tsanani ma kansu ba hatta abin da za su ci su ci da kansu sai da Allah ya ce musu su yi ƙoƙari su duba abin da za su iya liyun zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah bai matsa ma mutum bai takura ma halittarsa yana da dama ya takura mishi amma kullum Allah yana cewa shi yana so a sassauta wa mutane ba daidai bane kuma a rika kawo tsarika da su kuma da su rinka takura wa mutane to amma tun da tsarukan nan an yi ginshiƙai wanda akwai ɓangarori da suna da dama su hana su dakatar da wajibinsu ne wajibinsu ne kar su kalli cewa su yanzu ba sa cikin wani damuwa abinda za a ba su ya ishe su ci su sha su yi kaza su yi kaza ya kamata su kalli miliyoyin mutane da suke karkashin su wanda ba za su iya yin waɗannan abubuwa ba Allah muke roƙo ya yi mana gudumawa a cikin al'amuranmu ya sassauta mana rayuwarmu اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر قيد أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ارفع عنا الغلا والبلا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم